أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ba mu ikon dawa don shi gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara ana dai cikin kitabul azani idan an tuna satin da ya gabata akwai hadisin da ya gabata shine babu qaulin rajuli fatih nas salatu wanda bancin abinda yake karantarwa na gyara ko raddi ga waɗanda suke tunanin ba a cewa fatat na salatu sallata kuce man bancin yana karantar da haka to kuma yana kunshe da wasu kunce-kunce na furu'a wajen bayanin abinda annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce idha ataitumus salata fa alaikum bis sakina fama adaraktum fasallu wama fatakum fa'atimmu ku zo cikin natsuwa abinda kuka samu na sallah ayi da ku abinda kuma ya kuce muku ku cika to anan sai dan an samu sabanin riwayoyi wasu riwayoyi sun zo da faqdu wama fatakum faqdu abinda ya kuce muku kuranka to sai wasu suna ganin da fa'atinmu da faƙdu duk ma'ana guda ce wasu kuma sai suna ganin ba ma'ana guda ba ce to daga nan ne aka samu saɓanin waton mazahibu na abin da yake hukuncin masbuki masbuki wanda ko da ya taho ya samu liman ya fara sallah an yi wani ba'ali na sallah ba da shi ba to sai kira shi masbuki an riga shi an tsere mishi ba da shi aka fara ba to hukuncin shi yanzu shi in ya shigo to sai zan malamai na da sabani malamai suna da sabani wajen akwai maganganu guda hudu don haka yace malamai sun yi sabani a cikin watan qada'i da itimami din nan faqadu da fa'atimmu shi ma nasu ɗaya ne babu wani iskali ko ko a'a kowanne ma'anar shi daban-daban ne faqadu daban qada'i ne mu daban itmami ne shi kuma to me bambancin su to don haka sai wasu na ganin in ya taho yanzu shi masbukin nan farkon sallah yake farkon sallah yake don haka yanzu kaga in ya kare cikuwa zai wasu kuma suna ganin a a ƙarshen sallah yake don haka in ya kare ranka farkon ta zai nan shi ne bambancin abinda suke saɓani to sai zan maganganu su zan guda hudu magana hudu magana ta farko wasu na ganin masbuki in ya taho abinda ya sama inda ya sama din nan awwalu salatihi ne shi a farkon sallah tai don haka yanzu gini zai yi na ayyuka da maganganu shi ne abinda imam shafi'i ya ce ma'ana in ya ƙari gwargwado abinda ya samu to yanzu abinda zai cika sai su ce to gini zai yanzu shi a farkon sallar shi yanzu nan abinda in an kare an an yi sallama ya tashi to zai cika sallar shi ce saboda fatimu wancan da ya samu shi a farko amma zai yi bina'i akan af'alu da aqwalu menene waccan da ya rasa mai fatiha ce da sura da bayyana karatu don haka yanzu in yi tashi mai fatiha ce da sura da bayyana karatu wannan shi ne imamu shafi da ishaku da auza'i kuma shi ne aka ruwaita daga sayidina ali daga ibn musayyib da hassan bisri da adau da makhul sannan kuma riwaya ce daga imamu abinda aka rubuta daga imam malik da imamu ahmad duka sun kafa hujja da wa ma fatakun fa'atinmu su hujja su ma fatakun fa'atinmu suka ce domin lafazin itmamu bai aukuwa sai ga wani abun da adda shaura taƙaddama sa'iru shauran shi ya gabata don haka yanzu sai a ce a cika kaji zance na farko kenan sai zance na biyu suka ce annahu awwalu salatihi in an diba bin nisbati ila al-af'ali fa yabni alaiha don haka yanzu farkon sallar shi ce ya samu wannan shi a farkon sallar shi don haka yanzu bina'i zai yi watan dangane da ayyuka dangane da ayyuka zai yi bina'i a kansu yanzu ita wannan sallar menene ya kuce mai ya kuce mai fatiha da sura ita ta kuce mashi da haka yanzu in ya tashi zai yi mai fatiha zai kawo mai fatiha da sura ta sun ce shi a farkon sallar tashi don haka zai yi bina'i da mai fatiha da sura kuma in an diba akhiru salatihi na bin nisbati ilal aqwali kuma karshen sallar shi ce dangane da aqwalu domin mi karatu aka yi asirci karatu aka yi asirci an fahimta karatu asirci to kaga akwalu kenan sannan kuma maganan mai fatiha da sura kaga wajen af'alu kenan don haka sai aka ce fa qadiha sai ya rama ta akan wannan huska biyu bina'i akan af'alu sannan kuma qada'i akan akwalu wannan shine magana imamu maliku ibn battal yace wa ma adraka fa huwa awwalu salati abinda ya ruska shi a farkon sallar shi illa annahu yaqdi mithla alladhi fatahu sai dai zai rama gwargwadon abinda ya kuce mashi min alqira'ati bi ummi alqur'ani wa sura na abinda ya kuce mashi na fatiha da sura sununu yace hada alladhi lam yu'raf khilafuhu ما رواه البيهقي من حديث قتادة أن علي بن أبي طالب قال ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك فقد ما سبقك به من القرآن دوك يجي شيني أبن إمام البيهقي رويت حديث قتادة شوى سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ياتي abin da kan suka tare da liman shi a farkon sallarka don haka karama abin da ya kuce maka bihi min alqur'ani na karatun alqur'ani na karatu alkur'ani kaga kenan za ka rama fatiha da sura ga baki ɗaya don sun kuce maka zance na uku an na ma a darka fahuwa awwalu salati abinda ya ruska ɗin nan dai kaga har yanzu kowa na ci awwalu salati illa annahu ya qara'u fiha bil hamdi wa sura in yazo zai karanta waton fatiha da sura kuma ya samu liman yana watan mai fatiha ce kawai amma shi tun da farkon sallar shi ce ya karanta fatiha ya karanta sura a inda ya samu liman yana karatun fatiha kawai shi da aka da karan kan shi to a wani salati hiji don aka sai karanta fatiha da sura ma'al imani kaji tare da liman sai amma fatiha da sura zai wa idza qama lil qada'i qala bil hamdi wa hadaha li'annahu akhiru salatihi in ya tashi maimakon inda waɗancan suka yi fatiha da sura shi kuma fatiha kawai zai yi la'akari da mi akhir salati hiti can kuma mi yasa ya fatiha da sura inda liman ke fatiha kawai la'akari da awwalu salati ne to ho shine zance imam nuzani da ishaq ibn rahawayhi da ahlus zahiri sannan na hudu annahu akhir salati su ko zance na suka ce inda ya riska da liman din nan shi a akhiru salati kaga sabani wa ce sun ce awwalu salatihi ne shi kuma sun ce akhiru salatihi ne wa annahu yakunu qadiyan fil af'ali wal aqwal kawai yanzu in ya tashi zai yi ranko ne a cikin af'alu da aqwalu da ayyuka da maganganu kaga kenan yayi fatiha da sura kuma karatu bayyane وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية وسفيان ومجاهد وابن سيرين kaga duka waɗannan malamai sun tafi akan wannan watan zance na hudu ibn al-jawzi yace al-ashbahu bi madhhabina wa madhhabi abi hanifa annahu akhiru salati yace abin da yafi kamata da madhhabin mu da madhhabin abi hanifa madhhabin su shi ibn al-jawzi ba hanbali ne ya cikin hanabila zaka yace abin da yafi kama da mazhabin su da mazhabin abi hanifa cewa abin da ya samu dinnan karshen sallar shi ne ibn battal yace an riwaita riwaya zalika an ibn mas'ud an ruwaici wannan daga ibn mas'ud wa ibn umara wa ibrahim an-nakhai wa sha'bi wa abi kilaba duka wa'annan malamai an ruwaita daga gare su da kan sahabbai din ibn mas'ud da ibn umara da ibrahim an-nakhai da sha'bi da abi kilaba duka an ruwaice su warwa ibn al-qasim an maliki kaga imamu malik ma an ruwaice shi an ruwaice wannan zance ta kan ibn al-qasim kuma shine zancen ashabu da ibn al-majishun wa ikhtarahu ibn habib kaji duk dai shahararrun malaman malikiya sun zabi wannan kawai ya riski karshen sallah ne ya riski karshen sallah don haka yanzu in an kare tashi kawai zai sai ya ranka abin da ya kuce mashi baniyan fil aqwali fil af'ali wal aqwali yayi fatiha da sura kuma karatu bayyane kaga shi yafi shahara a mazhabar malikiya wastadallu ala zalika bi qawlihi sallallahu ta'ala sallam wa fatakum faqdu suka ce qada'i ne zai domin ga abinda annabi sallallahu ta'ala sallam yace abin da ya kuce muku kuranka ibnu abi shayba ya ruwaice shi da isnadi ingatacce daga abi dharr al-gifari ibnu hazm al-andalusi mi al-muhalla bil athar shi ma ya ruwaice misalin shi ta kan abu hurairah imamul baihaqi ya roce shi bi sanadin la ba'sa bihi eh da isnadi wanda la ba'sa bihi ala ra'i jama'atin an mu'adh bin jabal daga mu'adh bin jabal radiyallahu anhu saboda haka wannan dai shine maganganun malamai amma abin da yafi shahara a mazhaban malikiya wannan cewa akhiru salati yake don haka yanzu ya ruske karshe kuma in ya tahiyyar da liman yayi karatu tun akhiru salati yake fatiha liman ya karanta a rak'o'in ƙarshe shi ma ita zai karanta a asirce shi ma a asirce to saboda haka yanzu in liman ya ce assalamu alaikum sai ya tashi ya qada'i ala nahwi ma fata a bisa gwargwadon yadda ya kuce mashi fatiha da sura karatu bayyane wannan shine maganganun malamai da sabaninsu kuma duk abin da ya kawo manshi in wannan khilafa faƙadu da fa'atinmu wasu suna ganin fa'atinmu daban faƙadu daban itmami daban ƙaza'i daban to wannan shi ne babu
sai na zo sallar magariba na samu daga karshe akan makala idan na tashi raka biyu zan kawo kai sai koko dai sai na raba su don na ga wasu na sai an raba su haka ya zo a muwadda wace sallah ce idza fatatka min harakatu kowace sai ta samu zama iya lullube haka ya zo a muwadda ita da zaran raka a guda ta kuce ma a magariba to kowace sai ta samu zama da haka shi ne kaga kenan yanzu in ka samu raka daya ta ƙarshe a magariba to in ka tashi sai ka kawo daya in ka kawo daya mai fatiha da sura to wannan ta samu ƴaƙuwa an fahimta ta samu ƴaƙuwa kaga sai a yi tahiya a nan gudun to sannan a nan bina'i ya kai ba ƙala'i ya kai ba nan bina amma magariba ka daya danne eh magariba ka daya danne idza fatatka min harakatun to kowace sai ta samu abin nan ai da irin wancan akai da an zo kawai an ƙara wannan ko to sai a tashi fatiha da sura an gane fatiha da sura fatiha da sura sannan sai ayi to nan sai suka ce a abu biyu sun haɗu akwai akwai akwai bina'i fil af'ali sannan kuma akwai da akwal fil af'ali wal akwal saboda yanzu ya yi raka a ɗaya mai fata da sura to sai a zanna sai a yi tahiya an yi mawaccan ‘yan'uwa an yi mawaccan ‘yan'uwa to sannan a tashi kuma a kawo mai fatiha da sura mai fatiha da sura kaga da masu ne suka kuce maka masu fatiha da surori guda biyu to amma za ka kawo su jere ba yadda suke can farko sai ka raba tsakaninsu yana nan cikin muwadda
babun babun takdiruhu hadha babun wannan babi kenan لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار la yas'a ila salati wal ya'ti bis sakinati wal waqar wannan babi ana ana fado a ce babun taqdiruhu hadha babun wannan babi kenan la yas'a ila salati wal ya'ti bis sakinati wal waqar la yas'a ba zai gaugawa ba zuwa watan sallah ba zai yi sauri ba ba zai yi gudu ba don fassara shi ila salati zuwa ga sallah wal ya'ti bis sakinati abinda ake so ya zo da natsuwa waliyati ya zai ke bisakinati da natsuwa wal waqari da natsuwa suka ce da waqaru da sakinatu duk ma'anar su guda eh waqaru da sakina duk ma'anar su guda wasu kuma suka ce akwai bambanci waqaru daban sakinatu daban sakina yazan kai ya taho yana shasheka ko kuma yana gudu kaga jikinsa yana taruki kaga ya zo dai na ce sakinatu kenan sannan waƙaru suka ce ba bai waiwaye bai wani soshe-soshe zan gaba shi watan wata gaba tana ba inda take ba wata gaba tana ba inda take ba a kai ya zo yana waiwaye-waiwaye ko yana soshe-soshe waƙaru kenan amma sun ce takidi ne kai akai da waƙaru da sakina duma na su ɗaya badruddin aini ya kawo maganganun waɗanda suka ce takidi ne waƙaru da sakina takidi ne da kuma wanda suka ce a'a akwai bambanci tsakanin waƙaru da sakina to وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا قال أبو أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي عليه الصلاة والسلام يجي ما أدركتم فصلوا abin da kuka riska tare da liman ku sallace shi a yi tare da ku wa ma fatakum amma abin da ya kuce muku fatin mu ku cika kaga sai kai tsaye zuwa ga bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce qalahu abu qatada annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam abu qatada ya faɗi wannan anin nabi sallallahu ta'ala sallam ya ji daga annabi sallallahu ta'ala sallam ka gani maimako ya ce ƙala abu qatada anin nabi sallallahu ta'ala sallam ma adarakatun fasallu ma fatakun fa'atimu sai ya fara gabatarwa ya ce ƙala ma adarakatun fasallu wa ma fatakun fa'atimu sannan sai ce ƙala ku wannan magana fa ba shi wa ma adarakatun fasallu wa ma fatakun fa'atimu ba shi ne da wannan lamirin ba ƙala hu wannan riwaya kamar ya ce rawa ko abu katada ne sai ce kala abu katada anin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar daidai ke da rawahu abu katada anin nabi sallallahu alaihi wasallam abu katada ya roce shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga anan in an lura yayi ne yayi ta'liki to saboda me saboda hadisin baya ai babin baya da muka wuto nan hadisi yake ya kora shi da isnadin shi wannan da aka karanto yanzu haddathana abu nu'aym qala haddathana shayban an yahya an abdullah ibn abi qatada an abi to kaji isnadin yadda yake shine to saboda ya ga ya kawo shi babin da ya wuce don haka yanzu sai ya kawo shi mu'allakan bai da bukata sai ya kora isnadin shi saboda dazu dazu ya faɗi ya karanto isnadin shi na'am حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن أبي سلمة سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا wannan hadisi adam ibn abi iyasin ya zantar da mu inji imam al-bukhari shine adam ibn abi iyasin yace haddathana ibn abi dhib ibn abi dhib ya zantar da mu qala yace haddathana az-zuhri muhammad ibn shahab az-zuhri ya zantar da mu an sa'id ibn al-musayyib ko sa'id ibn al-musayyib duka zarqani yace ana karantawa musayyibi ko musayyibi an abi huraira ta ya karbo daga abu huraira radiyallahu anhu an nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to kaga ya tsaya anan sai ce wa an zuhri ya karbi wannan hadisi ta hanya biyu ta hanya ta farko dai daga adam ibn abi iyas daga muhammad ibn abdurrahman ibn abi zaib daga muslim shine muslim ibn muhammad ibn muslim az-zuhri muhammad ibn shaba az-zuhri din daga sayyidun musayyabi daga abu hurairah kaji hanya ta daya sai hanya ta biyu daga adamu din ne adamu na abi yasin sai a kuma wancan eh adamu na abi yasin daga ibnu abi zibin sannan daga zuhuri kaga yace wa an zuhuri har yanzu dai ta kan zuhuri an abi salamata kaga ta kan zuhuri in an taho can can kaga yace eh haddathana zuhuri an sa'id musayyib nan kuma zuhuri daga abi salama daga abi huraira can kuma zuhuri an sa'idin musayyabi an abi huraira amma ta farkon isnadin duttakan adamu ibn abi iyasin ne duttakan adamu ibn abi iyasin ne shi imam bukhari ya sami wannan riwayoyi guda biyu sai dai kawai inda suka je can suka rabu sannan su haɗe kuma takan abu huraira to abin da yake cewa ya ji daga abu huraira abu huraira ya ce ya ji daga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama qala manzan Allah ya ce idza sami'tumul iqamata in kun ji iqama famshu ku yi tafiya ba ku yi gudu ba in kun ji ana iqama eh to ku yi tafiya ba ku yi gudu ba ila salat famshu ila salat ku yi tafiya ila salat zuwa ga sallah wa alaikum bis sakina wa alaikum bis sakina na umurce ku da kulizimci natsuwa irin alaikum bi sunnati wa alaiki bis sauni wata riwaya kuma sai ta kawo shi babat wa alaikum as-sakinata wata riwaya wata riwaya wa alaikum as-sakinatu yanci wa alaikum as-sakinata ai bi mana ilzamus sakina kulizimci natsuwa kulizimci natsuwa an gane domin alaikum yakan yi ta'adiya kai tsaye kuma yakan yi ta'adiya daban alaikum anfusakum la adurukum man dalla idha ihtadaytum kaga alaikum anfusakum ilzamu anfusakum ko to kuma zai zo da ba ehe to kamar yadda ya zo nan da ba wa alaikum bis sakina na umurce ku da yin natsuwa wa alaikum bis sakinati to don haka yazo da innan riwayoyi wa alaikum as sakinatu yanci wa alaikum as sakinatu sai zama hali al hali kuna masu natsuwa sai zama jumlan nan ta mubtada ce da labari wa alaikum as sakinatu al hali natsuwa na tare da ku al hali natsuwa na tare da ku yanci wa alaikum as sakinata ku lizimci as-sakinata shine dalilin yi masa nasba maf'uli ne bisa kan igra'i annabi sallallahu alaihi wasallam ku ku lizimci natsuwa wal waqari da daina tsuwa wala tusri'u kada ku zo kuna masu gudu fama adraktum fasallu wama fatakum fatimu abinda kuka ruska tare da liman fasallu ku sallata tare da shi wama fatakum abinda ya kuce muku kuma fatimu sai ku cika
باب نعم
متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة kaga ya ƙara wancan babi kada dai amince menene alaƙa ba wannan hadisai na babin nan da kuma waton ita tarjamar babin yana magana kan hani akan kada wanda ya taso masalla ya gudu ko da zai zo bai da nutsuwa ko da zai zo bai da nutsuwa ta gabbai da ta zuciya babu a gane shi sheka babu nutsuwa eh sannan kuma watan gabubba ko da za su zo ba cikin nutsuwa ba to duka ba a haka nan annabi sallallahu ta'ala sallam ya hana wannan to akan wannan tarjamar ce ya kawo waɗannan hadisai wanda mutaba'a shi fama adrakatum fasallu wa ma fatakum fa'atimu famshu ila salati wa alaikum bis sakinati wal waqar wa alaikum bis sakinati wal waqar domin as-sa'i gudu yana kore sakina yana kore waqar haka abin zai tabbatar da sakinatu da waqar shine watan yin tafiya a hankali to shi kuma wannan babu yana magana akan yaushe ne mutane za su tashi idara awul imama in sun ga liman inda ikamati yayin da za a yi ikama yaushe ne wani gwargwado na lokaci aka ɗiba wanda daga lokacin ake so kowa ya tashi ya shiga sahu kowa ya tashi tsaye ya yi shirin sallah in an ga liman waton ya taso sai ya shigo cikin sahu ya tsaya daidai inda zai tsaya koko ita kanta ikamar yaushe ne ake yinta sai liman ya taho koko tun bai taho ya tsaya ba ita kanta ikama ana iya tada ita to duka wannan babi zai yi bayani akai hadisan babin za su yi bayani akai to حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال كتب الي يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى هو ياتي يحيى بن أبي كثير مكم يحيى بن كوج عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وأن حديث مسلم بن إبراهيم يا لن تدمون جمام البخاري يتي حدثنا هشام يتي هشام يا بام لاباري قال يتي حدث قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يتي يحيى بن أبي كثير يا روتا إزوا غريني kaga kenan shi bai sarraha ba da cewa ya ji daga gare shi bai sarraha ba cewa ya ji daga gare shi ya ce kataba ilayya yahya an abdullah bin abi qatada shi kuma ya karbo daga abdullah bin abi qatada an abi ya karbo daga baban shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace idza uqimati salatu fala taqumu in an tsaida sallah an fara iqama fala taqumu kakku tasu don kakku tsaya ku ta jira lokaci mai tsawo hatta tarawni sai kun gani da haka sai aka ce ashe ana fara ikama tun liman bai taho ya tsaya daidai inda zai yi limanci ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ana fara ikama tun bai shigo masallacin ba tun bai zo ya tsaya inda zai yi zai yi limanci ba sannan wato ake ta da ikama ana ta da ikama tun bai shigo ba yana daga cikin maganganun da malamai suka yi na ita kenan ikama ana fahimtar ana yin ta tun kafin watan a liman ya shigo ana iya yin ta ana yin ta ma yana nesa in lafazin ta na kai mai kuma ya tattako ya taho kuma ya tada sallah duka ana yi to mu dabaka wannan tarjama da wannan annan jama'atu la yaqumuna inda al-iqama illa hina yarawna anna al-imam qad sai sun ga liman ya tsaya sannan aka wajabta masu su taso su shiga sahu su tsaya to to kaga wannan akwai maganganu da yawa domin akwai hadisai waɗanda suke suna zahirin suna karo da juna zahirin suna karo da juna domin mi don haka ya ce salafu sun yi saɓani yaushe ne mutane za su tashi zuwa ga sallah imam malik da jamhurul ulama suka tafi cewa laisa liqiyamihim haddun kuka ce ai ma babu wani lokaci keɓantacce wanda za a ce lokacin ne mutane za su tashi su tafi su tsaya cikin sahu babu wani babu wani iyakacin lokaci sai dai amma wansu sun so alkiyama idan akhadha almu'adhdhin fil qiyam fil iqama yawancin malamai sun tafi akan cewa mustahabbi ne da kaji ladan ya fara Allahu akbar Allahu akbar ya fara iqama to an so mutum ya tafi ya tsaya ya shiga sahu ya tsaya kyam Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu shi kuma ya zamo yana tsayawa cikin sahu a lokacin da ya ji ladan ya ce qaddamatis salatu wa kabbar al-imam ya ji qaddamatis salatu har an kai liman ya ce Allahu akbar nan sai Anas ibn Malik ya miƙe bismillah sai ya miƙe sai ya shiga sahu ana ikama shi yana zaunen shi sai ya ji liman ya ce Allahu akbar to sannan sannan sai ya tashi ya shiga sahu ya tsaya ya shiga sahu ibnu abi shayba ya roce shi ta kan suwai dubnu wato na gafala hakanan qais ibn abi hazim da hammadu sun ruwaita hakanan kuma sa'id al-musayyibi da umar ibn abdul aziz su kuma da zaran mai kiran ladan ya ce Allahu akbar suka ce wajibar kiyamu kuwa wajibi ne tashi da ya ce Allahu akbar din nan ta fara ikama to wajibi ne kowa ya tashi in ya ce hayya ala sala ya ce ita da lati sufuf to yana kai hayya ala sala to a ta jira sahu a daidaita sahu da ya ce la ilaha illallah ya ce kabbaran imamu yana kai la ilaha illallah ka karshen ikama kenan to sai liman sai ya kabbara ta harama kaji an karkasa liman ya kabbara wasu kuma daga malamai suka tafi cewa bai kabbara sai ladan ya kare ikama kaf bai kabbara sai ladan ya kare ikama kaf haka yake a cikin musannaf na ibnu abi shayba imamu ahmad ya ce idan liman ya ce ƙaddamatis salatu ya ƙumu to sannan zai tashi yana ce ƙaddamatis salatu amma Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falahi duk yana zaman shi amma yana jin ƙaddamatis salatu sai ya tashi yace idza qala al muazzin ƙaddamatis salatu yace to sai su sai su tashi to haka dai a imamu maliku shi dai babu wani hadisi ya danganta daga uzurranka abinda aka fi so kan wato liman na tsayawa kai ma ka tsaya cikin su to sannan kuma akwai wasu hadisai guda biyu su ma waɗanda akwai buƙatar sanin su da kuma buƙatar yin jam'i tsakanin su imam muslim ya ruwaita ta ka abu huraira yace uqimatis salatu fa qumna ba'da an-suhub qabla an yakhruja ilayna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace an yi ikama kan a tsaye da sahu an daidaita sahu he kan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fito gare mu a wata riwaya kuma inna salata kanat tuqamu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ya'khudhu an-nasu masafahum qabla an yaquma an-nabi sallallahu alaihi wasallam maqamahu yace ana kiran ana yin ikama a daidaita sahu kowa ya shiga sahu ne ya daidaita gabanin annabi sallallahu ta'ala sallam ya tsaya inda yake a riwaya jabir ibn samura yace bilal ya zama yu'azzinu yana yin wazana amma ya fala yuqimu bayyin iqama hatta yakhruja annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fito to kaga ya za a yi tsakanin wannan riwaya da wacce a daidaita sahu a tsaya a daidaita sahu duk manzo Allah bai fito ba sannan ya fito sannan kuma nan kuma an ce falawiki mu bilalu bai iqama hatta ya furja nabi sai manzo Allah ya fito fa idza kharaja al imam aqama as-sala hina hina yara to a tsakanin waɗannan riwayoyi aini badruddin aini rahimahullah ya ce akwai ta'arud zahirin su za a ga yana karo da juna amma akwai huskar jam'i tsakanin waɗannan riwayoyi aka ce wataƙila saboda shi bilalu ya fi kowa zamowa mai tsananin kula da fitowar manzo Allah don haka zai ta wani wuri ya tare inda shi ma zai fara ganin manzo Allah kaga shi fara ganin manzo Allah saura ba su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka sai shi ya nuna Allah sallallahu alaihi wasallam don haka sai ya taho ya fara iqama lokacin da wasu ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba lokacin da wasu za su gan shi amma gama ikama to kaga an yi jam'i tsakanin waccan riwaya da cewa a dai ana daidaita sahu a yi komi manzo Allah sallallahu alaihi bai shigo ba sannan kuma nan bilalu bai kira sai manzo Allah sallallahu alaihi bai ikama sai manzo Allah sallallahu alaihi ya fito da ka abin da yasa shi shi ya fara ganin manzo Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kaga wannan riwaya ta tabbata ta cewa bai ikamar sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito to
ana cewa idan aka yi jinkiri tsakanin ya kama da tare da sallah kuma sai a fari wace ya kama na na shi yanzu wannan da wannan hadisin da ke nuna cewa sai an daidai su wani ya kama kan da annabi sallallahu alaihi wasallam kwarai da gaske riwayoyi ne yanzu ma nan abin da za mu karanta har ma wani aiki zai iya shiga tsakanin ikamar da tayawar in na uzuri ne misali kuma ikamar ba ta lalace ba ba za a sake maimaita ta ba na'am shi ma duka abin da yake da riwayoyi riwayoyin suka kawo asalin saɓani na mazahibu to gashi nan zai yi babun zai yi magana a kan shi
la yas'a ila salati musta'jilan babul kalami idza uqimatis salatu eh da liman ma da wanda ba ba liman ba eh hukuncin magana shi yana can gaba insha Allah babun la yas'a ila salati musta'jilan wal yakun bis sakinati wal waqar babun wannan babi ke na takdiru wa ga babun la yas'a ila salati kada ya gudu kada ya gaugawa mai sallah zuwa sallah musta'jilan yana mai gaugawa wal yaqum bis sakinati wal waqar ya tsaya ko da zai zo ya tsaya cikin sau bis sakinati yana da nutsuwa ta wal waqari yana da nutsuwa ta a can akwai wata mulahaza da malamai suka yi suka ce inda an tada mutun naji an tada ikama amma aka ce kada ya taho sai cikin nutsuwa kaga kenan kan a tada iqama ma shi yake zama aula da yazo cikin nutsuwa wasu sun yi fahimta biyu anan wasu suka ce tunda ita iqama in an tada ita anan aka fi tsoron wani abu na sallah na iya kucewa amma tare da ana tsoron wani abu na sallah na iya kucewa sai aka ce alizimci nutsuwa to ina ta ga inda ba a tsoron wani abu ya kuce kaga nan aka fi son ma a zo cikin nutsuwa wasu kaji abin da suka fahimta da idza uqimatis sala in an tsere sallah wasu kace idza uqimatis salatu abin da yasa aka hana ayi gudu idza uqimatis salatu domin babu wani lokacin da kaka iya zuwa ka huta ka samu natsuwa ka shiga cikin sallah da natsuwa babu wani lokacin da an riga ayi kana kaga kenan in baka taho cikin natsuwa ba ba za ka samu natsuwa ba tunda babu wani gap tsakani wanda za ka iya tsaya ka tsaya ko ka huta kahin a tada sallah an riga an tayar don haka kaga abinda wajibi a zo cikin natsuwa kenan inda za a samu lokaci ba a tada sallah ba kana iya sauri ka taho kuma ka huta gabanka su natsu zuciyarka ta huta a tada sallah ka shiga cikin sallah cikin natsuwa da haka suka ce mahallin hana wannan idza uqimatis sala da fahimta haka wasu kuma suka fahimci waccan suka ce a'a in dai idza uqimatis salatu tare da ana tsoron kawai abu ya fauti aka ce alizumci nutsuwa to ina ta ga inda kafin ma a tada sallar yace haddathana abu nu'aymin قال حدثنا شيبان مم.
عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده نعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني مم.
وعليكم بالسكينة
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة wannan hadisi shi ma abu nu'aymin al-fadl ibn dukayn ya zantar da mu yace haddathana shayban yace shayban ya zantar da mu an yahya ya karbo daga yahya an abdullah ibn abi qatada ya karbo daga abdullah ibn abi qatada an abi ya karbo daga baban shi qala yace qala shine abu qatada din qala qala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni idan an tsaye da sallah idza uqimatis salatu in an tsaye da sallah ma'ana an tada iqama fala taqumu kada ku tashi aka ce fala taqumu din nan ba hani bane na wajabci watan kamar ba da shawara ce don tana iya yiwuwa wani uzuri ya rike ni ku dade tsaye ku kagara ku dade tsaye ku kagara annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsananin tausayi ne ga halitta eh kada ku kagara da aka yace hatta ta rauni sai kun ganni a lokacin kun hango ni na taso to sannan wajabcin tashi tsaye yake to sai a tashi a shiga sahu a tsaya wa alaikum bisikina ko da za ku shiga kuna tare da waton natsuwa ku lizimci natsuwa wa alaikum bisikinati na umurci ku da yin natsuwa a lokacin da za ku shiga sallan nan tabahu ali ibn al-mubarak Ali ibn al-Mubarak ta ba abu an karanta shi ko babu shi to to bismillah dan shi a karshen babin tabahu Ali ibn al-Mubarak tabahu Ali ibn al-Mubarak Ali ibn al-Mubarak yayi ma shayban mutaba'a hasan can ya ruwaice shi ya ce haddathana Abu Nu'aym qala haddathana shayban an Yahya an Abdullah ibn Abi Qatada an Abi qala to nan ma sai ce ta ba'ahu Ali ibn al-Mubarak Ali ibn al-Mubarak al-Misri yayi ma Shayban mutaba'a kaga shi ma kenan ya ruwaice shi takan Yahya ibn Abi Kathir takan Yahya ibn Abi Kathir kamar yadda shi ma Shayban ya ruwaice shi takan watan Yahya ibn Abi Kathir to kaga wannan mutaba'a kenan riwaya ta mara ma riwaya baya wannan riwaya ta Ali Mubarak tana mara ma riwayar Shaibanu baya shi ma daga Yahya ibn Abi Kathirin kamar yadda Shaibanu shi ma an Yahya ibn Abi Kathirin shi ma to kaga nan taliki ne taliki ne yayi ya ce ta ba Abu Ali ibn Mubarak to ina isnadin Bukhari yake hakkan Ali ibn Mubarak babu shi don haka aka ce Imam Bukhari yayi waslin shi a Kitabul Jumu'ah a kitabul juma'ati can ne yayi waslin shi dama ka'idar shi ce in kaga ya kawo ta'liqi in ma da ya waslin abin sa can baya bai da bukata kamar inda ka dauto dazu ko kuma ya zai yi waslin shi can gaba kaga nan zai waslin shi ne can gaba a kitabul juma'a shi ma wa alaikum bis sakinati yake madalla akwai akwai akwai akwai bayanin shi shi ma insha Allah karatun gobe zai haɗe ga sari'u ga kuma wala ta sau kada ku yi gaugawa kada ku yi gaugawa la ya sa'a kada yi gaugawa to kuma ga an ce wa sari'u la magfirati min rabbikum to za a ji maganganun malamai na haɗe wata suka yi tsakanin waɗannan nasosa guda biyu lokaci ya go